أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah ra da mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala wannan shine darasi na arba'in daidai abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin babi da yake magana kan abinda ya shafi wanka ga mamaci da kuma yin sallah gare shi idan ya cika to mun tsaya inda malam ya karantar da mu cewa shi wannan mamaci in an gama masa wanka akan sa masa turare a wuraren sujuda nashi da hannu hannaye gwiwa goshi da kafafuwa da kuma ma duk zai sauran inda ya sauwaka za a sa turare a wannan waje din to akwai ɗan gyara da za mu yi a wancan karatu da muka yi na baya shine wajen wanka da shi wannan mamaci to an ce a yi wankan nan ko ya kasance uku biyar zuwa bakwai ko to sai muka ce za a yi wannan wanka na farko da su sabulai da sauransu na ƙarshe shine za a yi wanka sakakken wanka wato wanka na asalin wanka ɗin to wato akasin hakan ne shi na farko in an gama tsarkake shi komai da komai to shi kenan sai a yi masa wannan wanka na tsarki ɗin a farko to shi ne za ka ga ai a ƙarshe aka ce a ƙarshen wanka na ƙarshe za a sa kafur a ciki ko yau to kaga ai ruwan da za a sa masa turare ai ka kuma shi ba za a yi wancan wanka na ibada da shi ba to an gama tsarkake shi mamaci gaba ɗaya to sai a yi masa wanka da ruwa wanda yake mai tsafta to an gama masa wancan wanka kenan to duk sauran wankan da za a yi in ma an sa soso da sabulu da koma menene duk babu laifi yawa shine juyawa kawai za a yi akan wancan maganar da muke na to za mu tashi inda malam yake cewa wala yugassal shahidu fil mu'taraki wala yusalla alaihi yawa sannan kuma cikin wanda suke bibiyan mu a cikin shafin mu na WhatsApp mun ɗauko hoton yadda ake yin wanka ɗin akwai malam adam gadon soga ya yi wannan bayani inda aka yi abin practical mutum ne ma mai rai da aka sa aka yi ta nuna yadda ake yin wanka ɗin so shi ma duk mun ɗora shi a wancan wancan group ɗin namu duk wanda yake kai zai gani insha Allah kamar yadda muka yi magana shi kuma wani bawan Allah shi ya turo mana wanda yake wannan group din da ya ji mun yi maganan kuma ni na ce bani da bidiyo din to sai ya turo min da bidiyo din sai na dora shi a wannan waje Allah ya taimake mu to malam yace wala yughassalu shahidu fil mu'taraki wala yusalli alaihi wala yusalla alaihi ba a wanke shahidi shahidi shine wanda ya mutu a fagen yaki to shi ba a yi masa mawanka wala yi salla alaihi ba a yi masa sallah haka nan ake rufe shi wa yudfanu bi siyabihi ana rufe shi da tufafin da yake jikinsa da wannan za a rufe shi ga baki daya da malam sallallahu alaihi yana cewa wannan tufafi din da suke warin jini mu a nan ne wajen wari amma a wajen shi shi kamshi ne na almiski yau sannan kuma wannan jini da yake jikin tufafin nasa alama ne na in ya tashi ranar kiyama zai tashi a mazaunin shahidi mun gane ko to muddin wannan tufafi ya yalwaci dukkanin jikinsa to za a rufe shi da shi sa a cire kawai abin da ya kama na dirku shine rigan yaƙi da yake jikinsa wannan za a cire shi to hakan nan kuma idan akwai zobe na zinari shi ma za a cire shi wato ai zai kasance an ɗauki kuɗi ne an kai shi cikin kabari mun gane ko dabu wanda yake mai daraja sosai za a cire a jikinsa amma in na su bakin karfan nan ne zoben madin za a bari a jikin shi haka nan za a je a saka shi bisiya bihi da tufan shi to wannan yana kasancewa idan a filin yaƙin ya rasu. Amma in ba a filin yaƙi ya rasu ba, to ba za bai samu wannan daraja na abin ne shi a haka ba. Domin binne shi a hakan babu sallah, babu wanka, babu sa masa likafani daraja ne gare shi. To sai wanda ya mutu a filin yaƙin shi ne ake yi masa haka. Amma wanda da sauran ran shi aka zo da shi gida amma ya ji ciwo daga can, to wannan za a yi masa sallah za a yi masa sauran abin nan duk wanda ake yi amma ba za a rufe shi da wannan kaya na jikinsa ba wai salli ala qatil nafsi haka nan ana yin sallah akan wanda ya kashe kanshi yau sai aka samu ga wani yayi hangin din kansa irin abubuwan da suke faruwa sai ya hangin din kanshi ya mutu to wannan za a yi masa sallah laifin hangin din kanshi na can a kanshi yau wannan kuma babu abin da ya shafi wanda ya masa sallah a kai wa yusalli ala man qatalahu al-imam haka nan ana yin sallah akan wanda liman ya kashe shi fi haddin a cikin haddi mun gane ko aw qawadin ko kuma ramako wannan yayi yayi laifin da ya kai ayi masa haddi na kisa sai aka yi masa haddi na kisa to za a yi masa sallah ko kuma ya kai an yi masa haddi na ramako ya kashe wani shi kuma za a kashe shi to shi ma an kashe shin za a yi masa sallah amma duka waɗannan wala yi salli alaihi imamu limamin gari ba zai yi musu sallah ba sai dai a samu waɗansu wanda ba su kai darajar liman ba a kima to su ne za su yi sallah amma ban da limamin wala yi taba ulmayitu bi majimarin hakan nan kuma ba a bin mamaci ko kuma ba a bin shi almayitu jana'iza bi majimarin wato da wuta a kunna wuta a gaba a ɗaga haka ana tafiya a wannan ma ba a yi al'ada ne na wa'yansu wanda suke amma musulunci ba a yin wannan to wal mashiyu in za a yi tafiya kuma ga jana'izan an ɗauko ta to wal mashiyu amamal janazati afdal in tafiya da kafa ne to za a yi tafiya ne a gaban wato jana'izan mutane suna gaba sannan jana'izan mamacin shi kuma yana baya ana bi a tafi to amma in kuma suna kan abin hawa ne to sai a sa jana'izan a gaba sannan masu abin hawa suna bin jana'izan har a je makabarta to shine nan malai yace wal mashiyu tafiya da kafa amamal janazati a gaban janaza afdalu shine yafi wa yaj'al mayyit fi qabrihi ala shakki al aymani to yau gashi an dauko mamaci an tafi har makabarta an zo har kabarin da aka riga aka tona shine malam yace wa yaj'al mayitu sanya wannan mamaci fi kabri cikin kabarinsa ala shaqqihil ayman a bisa gefen jikinsa na dama wannan afdalu shine yafi in har zai yiwu wato babu wani matsala to a sanya shi a gefen jikinsa na dama kaga fuskan shi yana kallon alƙilla to wannan shi ne ya fi. Mun fahimta ko? In wannan bai samu ba, to a sanya shi a rigingine, amma sai a kwantar da fuskan shi haka yana kallon alƙibla din. In sanya shi ta gefen dama ba zai yi ba, to sai a sanya shi a rigingina, amma fuskan shi a juya shi yana kallon alƙibla. Kamar yadda muka faɗa wanda ya zo gargara, shi ma ana son gadon da yake kwance a kai na rashin lafiya ya kasance kaman kabarinsa bi ma'ana an juya gadon yadda fuskan shi yana da sauki ya juya ta gefen gabas kada a sanya fuska gadon shi kamar mu ana a sanya shi gabas da yamma sai a sanya gadon shi ya kasance kudu da arewa sannan in zai kwanta sai kwanta a gefen arewa kamar yadda ake samu ta a kabari in an samu wannan shine yafi wa yunsabu alaihi labanu ana in an sanya shi a cikin kabari ɗin, to ana toshe wannan kabari da allaban shine wato allaban block, amma wannan block ɗin ana yin sa ne da ƙasa, kamar slab za mu ce slab ba block ba, slab. Inda duk suke yin wannan za ka ga sun yi slab ɗin amma na ƙasa ne, to in aka sa shi a ciki za a toshe wannan yana magana akan wato kabarin da ake yin sa na lahadi kenan wanda shi kabari kashi biyu ne e akwai lahadu akwai shakku to shi lahadi shine aka fi so a yi domin shi aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu tonon kabarurruka guda biyu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu tono na lahadu akwai masu tono na shakku mai tonon lahadu da mai tonon shakku to annabi sallallahu alaihi ya rasu wani iri za a masa aka cabari wanda ya so man zuwa sai a yi irin wannan to sai mai lahadi ya so man zuwa mun gane ko saboda haka shi ya tona wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kabari shi lahadu akan tona ramin ne yan an tona rami in ka je inda ake yin lahadu za ka ga kabari yakan kai zurfin wannan ɗakin mun gane ko kamar wannan wajen gidan liman ɗin nan to amma a juya shi haka to haka ake tona shi ya tafi har ƙasa kamar a ce zai kai kafa kafa shida haka faɗin shi mun gane ko a'a ba kafa shida ba kafa hudu tsayinsa kuma kafa shida to sai a tona shi gaba ɗaya ya sauka har ƙasa to ya sauka har ƙasa sai a zo daga can na ƙasan yadda ka san kwaban mata na da yawa sai a kwakware shi a kwakware gefen gabas sai a tone shi a tone shi a kwakuro shi kenan ba tono ba tono kan kansa yake yi so za a toni gefen gabas ne haka ya tafi ya tafi sosai gaba ɗaya to an ɗauko mutum aka saka shi a cikin kabarin to sai kuma a tura shi a wannan wajen. Kafa lahadin nan fa wato wahalan shi ya fi na shagunan. Mun gane ko? Dan an tura shi a ciki to sai a ɗauko wannan slab ɗin shi kuma sai a toshe. Dan an toshe to sai a dawo da ƙasa. kayanan inda ake inda aka riga aka tona din babu komai a ciki sai a dawo da ƙasa sai an cike shi ya zo daidai saman wannan inda aka tura mutum din to shi kenan an bari a nan kuma aka za a bar shi a buɗe in an sake mutuwa sai ya zo a sake tonan saman wannan din shi ma sai a kwakware shi daidai faɗin mutum ya an kawo sai a tura in an tura sai a kawo wannan slab din sai a toshe sannan sai a sa kawo ƙasa kuma sai a cike har saman wannan ramin to da haka da haka zaka ga an yi abin da wajen guda bakwai to in an je ƙarshe sai kuma a zo a yi a sa ƙasa an gama da wannan ramin kenan sannan sai a sake aikin tona na gaba a nan kasanmu ba za ta ɗauki wani a da kasanmu da irin ƙasa na can wuraren su ƙasan gabas nan wajen su azare saboda yashi ya yi yawa namu ma ta fi wancan ƙarfi eh can ai shakkun ma in an yi shi in baka yi aune ba sai ya burma kafin ma a sa eh kafin a sa da garma ba ma diga ba yashi haka to kaga wannan zizzi malam zai mana bayani ana to shine malam yace wa yinsa ba alaihi laba wa yaqulu ana cewa lokacin da aka sa mutum ake dauko wannan munan da muke amfani da itatuwa da inda suke amfani da su tukwane ai mun faɗi tukwanen yadda suke shi ma ba za a kona shi ba yawwa to ana faɗin lokacin da ake rufe kabarin ana cewa Allahumma ya Allah inna sahibana lallai abokinmu ko ɗan uwanmu kad nazala bika haƙiƙa ya sauka zuwa gare ka yau wa khallafa dunya ya bar duniya wara a zaharihi a bayan shi waftakar yana mai matsanancin bukata ila ma indika zuwa ga abin da yake wajenka ya Allah Allahumma ya Allah Sabbit indal mas'alati mantiqahu ka tabbatar da furucinsa indal mas'alati lokacin da ake masa tambayoyi duk ana faɗan wannan wala tabtalihi kada ka jarrabe shi fi qabarihi a cikin kabarinsa bima la taqata lahu da abin da ba zai iya ba wa alhiqu ya Allah ka sadar da shi bi nabiyihi da annabin shi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine abin da ake faɗa a lokacin da ake rufe wannan mamaci ɗin lokacin da ake jera wa'annan katako a kan shi ko itatuwa a kan shi ko slab na ƙasa a kan shi ko kuma tukunya akan shi to wannan addu'an ake faɗa ana cewa Allahumma sabbit indal mas'alati a'a ana cewa Allahumma inna sahibana qad nazala bika wa khallafa ad-dunya wara'a zahrihi وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في كبره بما لا طاقة له به والحق بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم to wannan yanzu an gama sashi a kabari an mayar da ƙasa an rufe in ma shaƙun ma lahadin aka masa shi kenan in ma shaƙun ne duk babu matsala akai amma abinda aka fi so shine a yi masa wancan lahadin in ƙasan za ta iya ɗauka ba za ta zaizaye ba ba za ta yanke ba to kaga duk za a iya yi amma ƙasa inda yake yankewa ba za a iya yin lahadu ba yawa ƙasa da take yankowa ba a yin lahadu a wajen ko kuma ƙasa da ta kasance mai yashi sosai nan ma ba a yin lahadu amma in ka je kamar nan ƙasar su zariya ɗin nan suka yakan ɗauki yakan ɗauki lahadu amma mun ƙasar mu da nan abin da ya gabas nan baya ɗaukan wannan ɗin. To malam ya ce, wa yukrahu makaruhi ne, to yau sai aka zo aka samu mace, ashe da aka samu mace sai aka gane cewa ba a sa shi ya kalli alƙibla ba, ko kuma sai aka gane cewa ai da aka zo sashin nan an sa shi ne wato ƙafafuwansu ne suke gefen arewa, suke gefen kudu ba kan shi bane a wajen. Mun gane ko? To in kafin an yi dai ba a gama yin aikin ba, to za a tsaya a juya shi. Mun gane ko? Sai da aka zo ana jera wayannan itatuwa ko abin nan sai aka gane, to ai kan nashi ma yamma yake kallo, a'a to sai a juya shi, a tsaya a juya shi ya koma a sa shi yadda yake, amma in har an riga an gama yin kuma al'amari na, na, kabari ɗin, an riga an gama rikewa, to wannan ba za a ce to mu koma. Sai da aka dawa gida wani yake, ai mu da muka je sashin nan ma fa ga ma inda fuskar shi yake kallo ba za a koma a ce a je a tona kabari domin a yi wannan gyara ba ana yin gyaran duk abin da aka sashi a cikin kabari ne kafin a rufe yan an riga an rufe ko ba za a koma a tona shi ba yawa wannan shine sannan kuma yan an zo sashi a kabari din nan an ce a shigar da kowa kowa in zai shiga gida kada ya je dinga tsallaka katanga yana shiga ya shiga ta kofar gida shine ake so a sa to haka ne an je sa mutum a kabari kada a sa shi wannan anna'ashi wato makara kada a sa makaran ta gefen yamma in an je za a sa mutum a kabari mun gane ko makaran a sa shi ta gefen arewa setin kabarin daga nan ne daga gefen arewan ne za a ɗauko mamacin sai a taho da shi kudu ya shiga cikin gidan shi kenan domin kofan kabari shine gefen arewa ta nan ne za a shigo da shi to an shigo da shi in an yi irin namu wannan shakku din nan to shine sai a kara shi a jikin nan kafin masu sauka su sauka su rike su sanya shi a ciki amma ba wai daga nan an zo an sa makaran a gefen yamma mun gane ko inda za a ɗauko to nan an ɗauko an tsallako da shi katangan gidan shi kenan an sa shi a'a daga can gefen inda kafafuwansa suke ta nan ne za a ziraro shi sai waɗannan su karɓa sai su shigo mun gane ko shi yasa ai kaga kabarin ya kamata in an zo za a so mai yin sa a so mai yin shi daga can gefen arewa ne yau in an gama da wannan layin sai ya dinga tahowa sai ya dinga tahowa mun gane ko ba wai a soma shi daga daga nan kudu ya tafi can ba a'a kamar mu da muke nan jikin dutsen ko ga inda makabartan take daga nan zuwa nan to an zo ana soma tono ne daga nan to sai a tafi in an tafi in ya cika sai a dawo sahu na biyu sai a dawo sahu na uku saboda ya bada dama a ajiye makaran daga nan gefen arewa a shiga da mamaci ta ƙofan shi yawa sai a je a sashi yanda ake saka mamaci kenan a cikin kabarinsa kada a tsallaka da shi ta katangan gidan shi mun fahimta ko wannan fa in hakan ya samu in za a iya yi kuma amma in hakan bai samu ba kuma ba za a iya yi ba ko ta ko ina ma aka sa shi yayi mun gane ko amma in zai samu to yanda za a yi kenan kada a nuna cewa sai an yi wani gaggawa kaza kaza ai a ba cikin hankali ai a gaba yawa ana ba shi abin nan ɗinsa na ƙarshe ne a wannan waje ɗin kuma a lura wajen mu'amala da shi mamaci ɗin a lura sosai wajen ko ajiye shi ko kaza yadda yake yadda in yana da rai jikinsa ya faɗa haka zai ji zafi to hakan nan in ya mutum saboda haka ana yin kaffa kaffa ko wajen wankan kada a yi sake wajen za a mai da shi har kan shi je yana kuman abin nan ko haka ba a so a yi wa mamaci wannan mun gane ko shi ma a kiyaye wannan waje malam ya ce wa yukrahu makaruhi ne albinawa a yi gini alal kuburi akan kabarurruka wata jisisu ha ko kuma a je ma har a ce za a sanya musu abin nan za a shafe su da siminti wannan duk makaruhi ne wala yughassil almuslimu abahul kafira mutum musulmi ba zai ba zai wanke baban shi wanda yake kafiri ba sannan wala yadkhulu wala yadkhuluhu qabrahu ba zai je ya shigar da shi cikin kabarinsa ba illa an ya khafa an yabi a sai dai in yana jin tsoron kada baban nan ya tozarta bi ma'ana ya lalace tunda an ce ba za ka yi masa wanka ba za ka sa shi a kabari ba to gashi kuma ya rasu gashi kuma babu wanda zai yi wa zai yi sai kai to shikenan a wannan waje fali warihi a wannan waje sai ya je ya yi masa wato binnewa amma ba irin binnewa na musulmai ba za a ja saka shi ne kawai a mai da ƙasa a rufe mun gane ko saboda duk biyayya din yana karewa daga mutuwan shi mamacin yawa daga mutuwan shi baban to shikenan wancan biya da muka ce dole a yi masa kaza a yi masa kaza ko da shi ba musulmi ba to ya yanke daga wajen malam ya ce wallahadu kaga lahadu shine wanda muka yi misalin shi ahabbu shine yafi soyuwa ila ahlil ilmi zuwa ga mazowa ilimi mina shakki daga kabari shakku wanda mu muke yi anan wa huwa yaya lahadi yake wa huwa an yufara shine za a za a tona lil mayyit ga mamaci tatal jirfi a ƙarƙashin rami a nan ne za a ji a yi shine babban ramin da aka riga aka tona shi mun gane ko katsina suka ce aka riga aka gina shi ka ji shata yana cewa a gargaɗi mai gina ramin mugunta ko to aka ce ana gina rami ne ko ana tonawa can ma suna ta an gina rijiya an kira mai gina rijiya eh nan tono ake cewa wa alaikum salam eh haka eh shi ne ai aka ce shi mutum musulmi bashi wanke gawan baban shi kafiri kaga an soma da baba a nan saboda wai an kura iyakacin magana duk wanda za a faɗa maka in an ce baba kan ai an kura magana ba maganan ɗan uwa ba ko kuma dangi ko kaza kaza ba za ka wanke shi ba na farko sannan na biyu ba za ka ba za ka sa shi a kabari ba to sai aka ce amma hakan kuma zai dawo ya zama wajibi a kanka a wane lokaci in kana jin tsoron kada ya tozarta sai ga shi abin naka ya rasu babu wani daga cikin wanda suke addini iri ɗaya wanda za su masa wannan to kaga ya dawo ya zanto dole a kanka kai ne za ka yi to a wannan lokaci babu batun kuma wannan wanka ɗin babu batun likafani yawa za ka je ka sa shi ne sai a mai da ƙasa a mai eh to amma hakan kuma bai hana yin ta'aziyya ga shi wanda ya rasu wanda ba musulmi ba yau ka yi ta'aziyya ma jama'ansa ‘yan uwa suna tare ga shi an yi rasuwa to babu laifi ka yi ta'aziyya ta'aziyya ba fa wai zuwa ake yi a yi addu'a ba addu'a shine ana yin sa lokacin sallah ta'aziyya kuma abin da ake nufi da shi rarrashi da ba da haƙuri da nuna jimami na rashi shine ake a wajen ta'aziyya wani ya rasu to kaza kaza a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri da sauran makamantan irin waɗannan kalmomi masu sanyi na nuna cewa wani an musu kaza to shine ake yi to babu laifi a yi wannan shine malam ya ce fi ha'idar kiblati a gefen alkibla wato sai a tona masa kabari a gefen alkibla bayan an shiga cikin wannan rami din wazalika to wannan yana kasancewa ne idza kanat turbatan idan kasan ta kasance sulbatan ne mai danko ne mai karfi la ta tahayyalu ba ta zamewa wala ta taqadda'u ba ta yankewa kaga mu nan namu yana da karfi amma kasan mu yana yankewa in ka je can kasan su ba shi da karfi shi zamewa yake yi ba shi da wato abin nan danko wa kazalika hakan nan ne fu'ila aka aikata bi rasulillahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato lahada aka yi masa ba shakku ba wannan kuma shine karshen babi din babin da zamu karanta nan gaba zai zai magana akan yadda ake yin sallah ma jana'iza din abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين